الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منك على جدد godiya الله سبحانه وتعالى wanda ya sake zata ramuri a wannan majalisi da wata majalisi na wannan littafi na ummatin fiƙi yau rana ta litinin talatin da wata na alharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da biyar aka yi zaɓi ko biyar da wata na takwas shekara ta dubu da ishirin da hudu يقول المسلم رحمه الله تعالى باب مسائل شتى اتبابا بكي بياني أكم مسألة دبان دبان يعني وانا بابي بابي تيتر نعب ديبا وانا مسألة لي دبان دبان وانا ديك سكي قلقشن هكا زائي مغانا أكمس في مسألة تقول قم على كتوا إذا مات عن حول يرثه وقبت له ميراث الذكرين in kana mirasu ma aksa mala ce idan mutum ya mutu sai ya bar ciki alama ta shi tana da ciki ko kuma wata mace wanda abin da za ta aiwa yana da gado a wajensa take da ciki gane da kyau sau da haka za ka bar mashi gado na namiji biyu ana so a raba gado ita tana da ciki to ba a ce wa dole ta aiku a sai a bar gado na namiji biyu a yi zai wata gwaye sau da haka in kana mira su kuma aksar mai mira su in saye ni in gadon mazan biyu shi ya fi yawa a gadon namijin da za a sa biyu a bar wata ta cikin mace namiji biyu gare ta in rabon namijin shi ya fi yawa a kan rabon mace biyu gane da kyau me yake rufi a nan idan mutum ya mutu misali kaddara ya ɗauko masa alaƙin daga wari sai bar masu shi tana da ciki da sauran 'ya'yansa wani abu ne wanda yake ba wa matsala a nan kenan kan za ka raba gado wannan ciki masu shi da cike da kwai ga sauran 'ya'yansa sai ka hujja raban namiji biyu a ajiye a gehe sai a raba saura yanzu idan aka aihu in Allah kaddara namiji biyu ne kawai ga kayan sa in Allah kaddara namiji ɗaya ne sai a ɗauki rabon namiji ɗaya a bashi kuma sai a zo na ɗayan araba kowa yadda daidai gane shi ma iya ciki kuma in gane ku in kuma aka yi namiji da mace yanzu sai a hudda rabon namiji shi a bashi a na mace a raba tsaka sai a bata ɗaya a zuwan ɗayan da nake sai a raba kowa da shi ai kowa fahimta na ku abu ne a yi ne to wannan nan ban matsala to sai ke cewa amma in rabon namijin biyun da aka ce a ware shi ya biya kenan mai ke ni a nan yanzu da zai mutu a misali a ce wanda ya bari masu gadon iyansa jikoki ne kada ya shi da ɗako ɗaya yanzu dai amma matar shi tana da ciki kun gane ko to zauna haka yanzu abin da za ta aihuwa in mata ce ma ai yahi rabin wancan tun me za a bata rabin dukiya rabin dukiya kenan tun da rabin dukiya za a bata da sau da haka kenan abin da za a tsaida wanda ba za su matsala ban ta aiki tunda su wancan jikoki ne sai in ta ɗau rabi sannan abin da sauran da za a raba musu in gane ko kenan ya wuce rabon misali a ce jikokin sun ga ashirin ko talatin ba ko arba ta ga abin nan kaɗan ita ko rabi take da kai to kaga yanzu a nan rabon mace ya yi wancan to a nan kuma sai a rabar daidai abin da in aka hudda hakinta sai a hudda hakin yanzu in an yi ko da namiji aka aiwa ko mace aka aiwa ba za su samu matsala ba to na san dai kun fahimta ko wa illa ci in ba haka ba yace idza kana mirasu bil sayni aksar in gane na mace biyu shi yayi yawa to anan wa qamta lil hamli zaka tsaidawa cikin nan shine wa qam zaka tsaidawa cikin nan ma'ana zaka aljewa ciki mirasa unsayni gadon mace biyu wanda suke da ƙari irin nasu sau da haka in ka ba da ka ware wannan wato zai kulla warisin yaƙin kowane mai gadon sai a bashi abin da yake ci na yaƙin kenan abin da yake nufi a nan hailo in aka komo aka kalle su inda za a yi wanda gaba matsala masu ala tana da matsala ba shi yasa ana yake cewa ka ba in ka ware wannan na matan da ake ka biyo da su yawanci din ke in ka ɗauka an kauce misali ma in mace bi ce aka ware mai za su misali za ba su a raba dukiyar gida uku a ajiye musu ai haka za ka ajiye ko za ka raba dukiya gida uku a ajiye musu a raba sauran shi hailo ya ce hailo duk da wannan in ka ware ba za ka bada ya ce kowa za ka ba shi yaƙini abin da zai tabbas kenan sai ka kalli abin da zai kasance a baya kenan yanzu in a ce wannan wanda aka haifa a nan kaza ne wani kai baka ci ba to hudu za ka yi yawwa yawwa kai kuma wani kaza za ka ci to ne ka ba da yaƙini wanda tabbas ina ce a bashi wanda kai kwatara yau ka faɗi ba ba shi ba yawwa in gane ko wanda in ba haka ba ka yi za a samu matsala yawwa eh abin da musha ke sai abin da musha ke ta yawwa to shi ɗaje wata ƙibul baƙi hatta ya tabayyan sauran kuma sai ka tsaida shi aji sai abu ya bayyana hatta ya tabayyana halu hadal hamdu sai halin wannan ciki ya bayyana sannan sai aiki da shi li'anna me yasa a ce a ajiye gaban mutum biyu namiji biyu misali da farko yace li'anna wuladata iznaini ya qau kaseeran yace abin da zamu ce ka ajiye na mace biyu ko na namiji biyu yace domin mafi yawa dai ana inda za a samu tabayi mafi yawa biyu ne ana iya samu uku ana iya samu hudu ana iya samu biyar amma yace abu ne nata shi ko nata ba aiki shi kenan rabon mutum mutum biyu zaka huta ka huta wa ma kana aksar min zalika nadir yace wanda wuce da a ce a ciki sama da biyu to abu ne wanda yake ba a cika samu ba wannan diru la hukuma lahu shi ko nadir bai da hukunci to malam ce man kana min alwarasa la la yajibu alham yace to gadan da guya ilu ya dawo ne yace to duk wanda ya zama to a cikin masu gadan nan wannan cikin ta kowane hali bai iya kare shi yace wannan abin da zaka utiya nasibahu kamilan sai a bashi na bashi a ciki kenan za a kalli wannan cikin a kalli wa'in masu gane a ce to kai yanzu wannan cikin kai yanzu namiji na kai wace an kun waje eh to kai ka wace ba ba ka kai kuma ce an in namiji na kai wa na komo ka zan san in mai ce kuma ka zan san ya ce to kowa za ka ba shi wanda wanda ciki bai taba shi ni wannan cikin ko namiji ko mace aka yi wani ba ruwana ni dai kawai ko ba wa zai zo shi ni da gona kaza ne to ya ba shi da wani cikakke yawwa yace wa man kana yajibu hajaban qusami utiyal aqal wanda cikin zai sha kare shi amma kariyar ba ta hana shi ba gaba daya hajabul qusam wanda zai rage mishi abin da yake samu maimakon da zan samu kaza ce in kaza ne kaza zaka samu to in haka ne ce to shi wannan sai a bashi daidai wannan din irin yanzu in an rage shi wa in kana yajibu hajabul hirman in ko zai kare ka karewa ta haramta maka bukaci ba ko biye ita lam yuda shay albaba shi kun li anna hadha huwa almutayaqqan ita domin wannan shine aka tabbata to wannan mas'ala dai ina ga mas'ala ce mai sarkaciya amma da alhamdulillah ne an fahimce ta na'am wa in ulima yi da kyau an tariqi tibb alhadis yace idan aka san nau alhamli nau'in yadda cikin yake ta hanya ta likita ta zamani aka je aka yi ego suka bara suka ce kaza ne ya ce kuma sanin na tabbas ya ce wannan sai a aiki da shi ba wahi an jira ba kawai sai a raba gado in an tabbata wa adadin da adadin aka san namiji ne tabbas adadin su biyu ko ɗaya ne ya to shi kenan a yi aiki da shi wa kana hadha al-ilm maqdu'an bihi umila bihi yace wannan ai wannan ai wannan haƙi dirasa ai cin da aka je zamanin aka ce kazan zai bada kuma abu ne wanda an yanke da shi babu shakku akan haka to wannan ai aiki da shi kenan musulunci bai hana ba ai aiki da abubuwa na zamani amma ana takatsantsan me ya takatsantsan kuma yanzu misali in aka san gurin da ake yin eko a ce misali idan suka yi eko a cikin gari katurbandis yana ba da yadda aka fari to zai aiki shi in ya zama to ana sattin da hamsin to akwai matsala sattin da arba'in kenan wani ba a aiki shi amma ina kuma inda za a samu samfur sai yana ba da haka kenan in aka tabbata wurin da ake yi ko da ana samu wani abu ya canza ba a cika samu ba to wannan za a aiki da shi kowa gane da ku kenan shi musulunci ba ya yi watsi ba da ilimi na zamani gaba ɗaya ba amma kuma yana tafiya ne ƙarƙashin ƙa'idodi da kuma takawantsar irin ta addini na amin da yadda shi an gane yin za a mace kada ya shi a mace a zan ce a mace a gani ya ga jawo zama hausa da ce ci ta ga a mace a mace in ba wannan haka ɗin baka yi na alamun tambiyar duka abu ɗaya ne ta hanyar ta zama in na gane tambaya ce a mace to shi ke in kwa ce a mace a mace ta wanke nan mace nan ya nan mace ta mata shi yasa da kawai ya ɗauka wancan to in ya zo a mace shi ke za a shiga abinda za a shi a koma baya sai da aka ɗauko abin da aka bari sai a kalli masu gane waɗannan duk wanda wannan cikin ya hana a bashi da in ya zo shi sai a ɗora ban shi a bashi tun ba a raba ba ai ba a sake rawa mai an sai an sallama wayan nan sai a kalli jama'ar da aka bari kai wannan ciki me ya zama maka sababi da ya zo da rai da ya zo da rai ni da hana ne cin gane gaba ɗaya da to me kake ci da a yanzu kaza ne a bashi kai kuma wannan ciki inda ya inda ya zo a yare ya ce an yi ja kuɗa ne zai mina ni kaza kuma an ja kuɗa ne amina ne ya ce to ga cikon kayan ka yawo na'am
yaro sai da aka yi shi kusan za a ce kiri ne kai ne kai suna ganin kai ko guda ne ce kai wajen kai adadi ke wajen sex ne Na, eh.
wanda ana samun nadira ana samun eh wani ba gari ba ko saboda ba ko lokacin da yaro a haka yi shi in yi haka ku ya ce ba ci ba iya ba eh ba iya gari in haka yi shi a gashi da mutum dole ana samu amma in suka yi kai suka ce ba mutum ka zane a cikin cikin da ko Allah ba ta da eh
mai sex ne babu kan eh na shi ba da ya amfani da shi da
kenan sannan sai a dawo a raba sauran kuɗi ta bi suna da
ومن لا يجوز الجبرية إلا نسيبه كاملا وقصد فكان علم هذا الدين وأكرم أن هذا يؤدي إلى لا اجتهاد الثاني بالنظر إلى حال الشخص عند فقده وجود الجبرية وهذا الموضوع الذي فقده فقده ونحو ذلك وما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله to ya yi to sai malam yake sato yake cewa ku saurara da kyau ne yace wa in kana fil warasati mafaqudun la yu'lamu khabaruhu idan a wannan mas'ala ta gadan da za a raba akwai kuma yanzu ba ciki ne akwai mutumin da ba an rasa inda yake to ai matsala ne irin mutum akwai wani mutum zai shiga duniya ya shekaru mai yawa to to saboda haka za mu je za ku ji bayani a kan shi ya ce in akwai wanda ba a san inda yake ba babu labarinsa wato fiye shakasun sai wani mutum ya mutu ya risu hadar mai wanda wanda aka rasa shi kuma iya cikin masu gadon shi a ka'ida kenan yanzu wani mutum ya mutu za a raba gadon shi amma a cikin yan uwan shi wanda suke cin gadon shi akwai wani wanda an rasa inda yake ya bace to me za a yi ya ce utiyar kullu warisin yaƙin ya ce kowane mai gado za a ba shi yaƙini tabbas abinda ko akwai wanda zai ci ko akwai wanda za a ci sai ce to shi ke nan faman ya hajibu almafakuru hajjabu hirman layu da shi duk wanda mutunan nan wanda aka rasa inda iya na baka cika komi to ba baka komi sai a ɗauka da shi gane ko yake cewa kenan ba a ba shi gobe wa man yajibu hajabul qisal yudal aqal wanda kuma shi ba hana ka ba zai amma zai rage maka gado to za a baka rabon gado ƙasa kenan inda bai kare ni ba da zan ci misali sudisi to yanzu in ya kare ni zan ci ƙasa da haka to yanzu a ba na ƙasa ba a ban wannan ɗin ba in sudisi ne in ya kare ni zan kuma sudisi a ban sudisi kenan ƙaramin za a baka sai abu ya bayyana an an sami da ya kuma rai to sai ke cewa ومن لا يجب بالكلية يؤتى نصيبه كاملا wanda kusan san bai kare ka ta kowane bangare akwai shi ko ni ba ban da matsala to za a baka rabon ka ciki inda aka ce a baka sai da kai ba to aka ba ko da ran shi ko ban ko an same ko ba same to sai ga cewa wa wuqifa al-baqi hatta yu'lama halu yace za a ba da za a tsaye da sauran ke yanzu an ba kowa ya kini ai akwai sauran ko ita za a yi wakafin sauran a tsira shi ba ba kowa shi sai an san halin da halinsa da ransa ko bare shi ma ko ga zamu je duka bayani ya ake ya mai ya kamata a yi ga mutum na rasa shi ita sai an san halin shi da yaqini da yaqini yace abin ana abin da yake anan wal aqrab abin da yafi a gurin malamai zama kusa anna hadha yarju ila ijtihad al-qadi yace to yanzu mutum an rasa shi yoyoshe ne za a ce ga misali tun da mutum ne an neme shi an rasa shi ko haka muka ce to yanzu yaushe ne za a mishi hukuncin da cewar ya mutu ko bai mutu ba yaushe ne to shi ne ce zance mafi rinjaye a nan mafi kusa shi ne wannan zai dawo zuwa ijtihadin alƙali zai zai zo ya tambaya kan yan uwan duka yanda za ku ji gashi nan sai ke cewa bin nazar ila halin shakasi inda faqati da farko zai diba halin mutumin lokacin da aka rasa shi mutumin da kuka rasa shi da wanda kuka ce babu shi kin nan lokacin da aka rasa shekarar shi nawa sai lokacin ma ya yi saba'in kenan yanzu shekara nawa da kuka nuna shi yanzu shekara na shekara yana ya mutu ba alƙali ya kashe shi in gani ko sai kuka ce a lokacin da ya muka rasa shi iya ɗan shekara ashirin da ƙwarin su lafiyar sa kalau to alƙali zai ce ta ɗaya da alƙali in za shiga binciken neman shi duk da cewa yanzu kun san zamani ya canza abubuwa biya wajen nema so sai aka ɗan kuma ya ce ban da wannan kuma والظروف المحيطة به sai aka li yanayin da ya zagaye shi lokacin da ya mutu sai aka ce wallahi da man ga diabet iya da diabet da tension to kaga aka ce ne shekara da kaza da kaya wani da wani ya dubi yanayin yake ciki sai aka ce wallahi da man kuma tana nan da ya bata da har dialysis ake mishi to kaga yanzu shi alƙali ya san yadda zai inda dai mutum an an dialysis zai tambaya yaushe ku da shi shekara da aka rasa shi kaga zai san hukuncin da zai dauka ne kenan ba mutane ba dai suke ba sai na gaba kuma wa halul mawdi'i alladhi fuqida minhu wa nahu zalika da kuma halin gurin da aka rasa shi ina ne ya bace muku a ina ne suka ce ina lokacin da aka tare tarzoma da yan boko haram da yan kaza a guri kaza a nan ne ya bata da ya mutu kawai kun gane ko ban na manta akwai wata nor ala a nan ƙauyen mu mijinta ta tafi maka lokacin da aka yi tatsini yaƙi mai tatsini mijinta ta zo ta sauka a kano ya zo tariyanta lokacin na an ta da rukunin mai tatsinin kawai daga ɗan wani rukunin da aka fata har yau ba same shi ba same shi ba kaga to dama irin wani aka tara rukunin tsiya irin wani aka mutum ya bace a wani wuri ba a neme shi ba akwai banda manta a nan niyami akwai wani mara lahiya akwai abokin shi kuma wanshi ne wasu ɗaya wasu ɗaya da ƙwabe ne lokacin muna yami muna zaune kullum tare muke da shi mana mata ana kukuwa zai yana ta ihu shi bai zama abin da aiki kawai ya rika kama zuwa ɗan gugu ihu ya kada yana guje guje shi lokacin da aka yi abin nan da cijiyar suka mutu akan gadon nan lokacin alishebu mai aiki ta mijina wanda ɗalibai suna na febire da aka na febire din nan shi da wani inda ake wani rukunin zai hajiya shiga tun daga nan har yau ba gan shi ba har yau kawai ya shiga cikin yan wannan yan rubu zai shiga cikin hdl nan har yau ba gan shi ba kuma kan yi bukatar mashin lahiya shi kuma din da ake yi wani rubu zai shi kawai bukatu kawai da aka yi har an to kaga shi ba a sashi bane sai hdl ma wanda suka mutu shi kuma har yau ba gan shi ba hal aka gaji da tun ana neman shi aka tabbata dama ga inda ya shi kuma sai aka tabbata da cewar kawai wannan ya rasu sau da haka kenan kenan za a diba a ga ina ne mutumin ya mutu ya bace nake cewa haka ne yanzu misali irin wajen yankin tsira din nan yanzu da ake cikin wani hali sai aka tada irin wani rungumin ne mutu ya bace a wannan wuri ko kuma a can wajen ne ya bace kaga shi ma alƙali abin da zai ajiye daskin da zai ajiye bai ajiye mai tsawo amma in aka nuna cewar kadai wuri ne mai wani ake kawai daga nan da ya je mura ɗin muhallin mu gan shi ba to kaga ai ba ai garaji ba saboda haka irin wannan ya ga duk dukkan kowa yana tarihi akwai wannan da muke makaranta da shi ana ce mishi Ali daga nan nan hanyar in zaka je muri akwai wani kauye daga nan gangara ko sun san kun san gangara na gangara tare muka zauna da shi a guri ɗaya muka zauna mu taɓa rabuwa da shi ba abokin mu muna yara da ya zo yana daga bayan mun dawo daga makaranta yana garin su hal an mushi aure ya samu da ya shiga shi lokacin ma duniya babu wannan ma magana dan can a ce an kashe mutum ko na lokacin duniya na da lahiya kada da ya tashi ya shiga ya wace wace nan tun abu kamar da wasa ake neman ali ake neman ali ake neman ali tun a wannan a katurbandis ake neman shi wannan ali saboda ba a same shi har yan uwan so dangana matar aksa ta yi aure iya tashi ma ita ma da ɗiyanta ba yau ba a mata wani yanzu wannan alin ashe bai mutu ba wanda sai yaushe mutu wanda sai yaushe mutu abin mamaki ali bai rasu ba sai nan da shekara kusan biyu biyu ba ta cika ba da rasu kusa yana rasu a kwadi ba me ya kawo matsalar ali ba a gane shi ba ya wani yadda a gane shi suna ya canza amma akwai kartin shi ta Nijar tun wata wata mutu ya wuce mutuwa tana cikin kayan shi a ji amma ba amma ba wanda sun sunan shi haka suna kwaji ba kada sai ta alwa bayan ya mutu a bakan shi bayan ma an binne shi kawai suka ɗauka kayan shi a dan sa abin da yake ɗaukar su ba zama yan goshi amma an san dai ɗan Nijar ne kawai ana gani a nan aka turo a cikin wajen kawai na ga kartin hoton aji na buga zai da ina magariya ya ce wallahi yanzu jinin duniya ta samu labarin sai duka an samu labarin yan wani duka da wani jimala armai za ka mai wani shige yana biya wani muna gaisa kadai sai a wannan da kuma ba wani aukar rigi da yayin rasu sannan a gani ya koya ta a cikin kayan shi can kasa aka same ta a sama ɗaya ne kaga irin wannan ya fi rashin tunani baka tana iyaye baka tuna yan uwa bare yadda ka yawa bare matarka aka mutum wani lokaci kaɗai mutum yake shiga wata hanyar da ba ta huta shi ita rayuwar da ganta in kai ko ka ta yi daidai ko kai kwana ka sani amma in baka in kai kwana ma ban da wala abin da zaka suna kawai ka ta yi daidai kai rayuwa cikin mutum in ka ce zaka sha kwana wallahi ba abin da zaka shi yasa duniya in ka dauki duniya ga wadanda karatu idan mutum ya fantsare ya lalace ba abin da zai wahalace zai kare in kana so ka yi rayuwa mai kyau Allah ka zama mutum kirki in ku ba ka banda rayuwa ka banda wahala ba abin da za ka yi to tun da in kai haka baka da mutunci a idan mutane haka nan baka da mutunci a idan mutane yadda ba za ka samu ba za ka yi mutunci a wajen Allah ba to a idan mutane ba ka samu mutunci yanzu mutane suke fantsare suna lalata shi a da wasu abubuwa suna daraja a idan mutane a gurin mutane ba ka da kima kuma bari a wajen Allah sana kaɗin mutane suke sa kansu wani hali mutum ya shiga a yi ta neman shi a rasa shi a yi shekaru masu ɗimbin yau to yanzu wannan kaga lokacin kaga hukuncin alƙali kuma nan duk yadda alƙali ya hukunci kada yadda malamai suka yi ma ɗan sabani suka ce to yanzu misali alƙali zai kashe shi malamai yau suka ce shekara hudu zai bada kada zai ce to shi kenan yanzu a saurara mai shekara hudu in aka yi shekara hudu sai ce mata ita yau mijinki ya mutu yau zai kashe shi ya ce yau mijinki ya mutu daga yau za ta fara idda sai wata hudu da kwana goma kuma yanzu sai wata hudu da kwana goma kuma za a raba gadon shi ko za ba ta izini ta aure to yanzu shi ne aka ce to yanzu an dalma mata aure bata tare bata kwanta ba da wannan sai wannan ya zo da za a yi sai shi ya dawo wasu malamai- wasu- magana uku malamai suka nan wasu suka ce kawai sai ta koma gidan mijinta sai da ba a riga a kwanta ba wasu kuma suka ce a ba- ai alkali ya kashe shi ya mutu kawai an zan wudu aka farko alkali ya kashe shi kawai ya mutu saboda haka kawai ta ce gidan gidan za mijinta wasu suka ce ta zaɓa Allah ne ma na yi ta zaɓa saboda goma wani alƙalai mutumin da ya barki shekara wajen nan a kawai a yadda alƙalai kashi je bayan aka yi kike shekara hudu kawai kawai ya tace kawai ga wani kike su goma kike a haka ma alƙalai na kashe aure kuma shara kana ji kana gani ya kashe ma aure kuma ya kasu to alƙalai wani kici ne sabo eh ya hankali to saboda haka ne yanzu kenan kun ji da yadda ya kamata a yi to bismillah malam je zuwa
نعم اللهم كلا مالك اللهم بين ماله وانزل أربعة من فقد فيكون موجود فيما يسمى له ما ويستوي في فترة الإبداع بين من يلزم من بيت الموت كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر امرأة المقتول أن تتوقف أن تركت أربع سنين ثم تأتت بنت وقال
shi kenan وقد ثبت عن عمر بن حسان وعبد الله بن عباس وعثمان بن عمر رضي الله عنه أنه معه أثر عمر عمر أصحابه ومما ينبغي أن يتنبه عليه أنه إذا كان المال إلى هلاكه أقوى ينبغي أن تكون مدة الانتظار الزوجة ومدة الانتظار أسمتنا له فلا وقت تحصل ولهذا كانت فيه من خير غير أنه من قتل في الفشال تركته امرأته سنة فقط ولذلك فإنه في هذا الأثر الذي توافرت فيه وسائل الفساد وتعددت سلوك الفهم عن المقصودين وأسرع الحلال من أجل ذلك أنه فرد واحد ينبغي أن تكون مدة الأحجار في سبيل الأهوال أكثر مما كانت قبل ذلك وينبغي للأباء أن يكون الذي في الانتظار والمقصود بحسب قال المفقود والجنود التي تنتقد وبحسب البلد والزمان الذين فقد فيهما ونحو ذلك to yayi aya za ku to mana yake cewa al illa an yubqada fi mulkihi yace sai dai a rasa mutum a wurin da ya mutu inda aka rasa shi wurin da yake dama a cikin guri ne da cikin jama'a sa kuma guri wanda dama ya iya bada cewa ya mutu yanzu misali a ce a garin ku ne sai aka yi rikici kaga mutum a nan yayi aka yi rikici a garin ku da aka yi wu aka kashe mutane da yawa wasu aka kone su yanzu da aka zo aka rasa shi a ga gaba ɗaya yake da wanda yake a wuri a wani bene ali ko cikin ma- jama'a shi misali to wannan anan kenan ba a wancan ai na baya an ba alƙali daman ya yi nazari yana iya ba da shekaru jiya ai wasu ma da cikin malamai da na biyu abin da suka da a nan akwai wani bangare da shi kamar misalin kwaɗoka malikiya da sauran wasu mazahim suka ce su abin da suke gani abin da ya kamata a yanar kada in mutum aka rasa shi aka yi ta bincike a da yake ba kada in dai ba zai ta kakara kawai abin da za a ba shi shekara hudu idan aka ba shi shekara hudu yanzu alkali zai kashe shi amma kashe da alkali zai zai da shi bangaren wajen matar shi sai a ba ta izinin aure yanzu kuma bangaren rabon gano suka ce to ba gano za a raba ba sai in ya wuce shekarun da ya kai ya mutu sai ya ce to shekara nawa ya yi kafin ya bata sai a ce iya da shekara arba'in ya bata sai a to ya gane talatin sannan za a raba gane shi wasu na gani haka amma kuma abin da suka gani nan idan ka diba wannan abin da aka yi bayani a wannan littafin to ya fi wannan ƙarfi domin ba kawai a ta yi jira mutum da abubuwa shekaru masu ɗimbin yau musamman a wani zamanin da muke ciki to saboda haka shi ne ke cewa fayun daru arba'u sinin sai a saurara mun shekara hudu منذ فكرة تجبتين لوكشن لا كرزش فيقوم بموته سيهكم تأتي يا موت ثم يقسم ماله كما تكتكوا على وجهك أقول هاي كجنان أما ليش كان لما لم يعقل مثلا يجتو ثم يقسم ماله وما ورثه في فترة الانتظار yace duk abin da ya gada a lokacin sauraron nan ku gane da kyau yanzu abin da malamin so ina mu ana wasu ala wasu iya shigo cikin wannan yanzu misali an rasa shi ruwa ne ko shi ke yanzu an ba da shekaru kaza ana ana jire a jiya an same shi ko ba same shi ba yanzu ga wannan da ya mutu za a raba kayan shi an raba amma an mutu na shi ko ana sauraron an same shi ko ba same shi ba to a tsakanin haɗo sai wani ya mutu shi ma iya ai da gane shi inda da iya da ko to duka wannan za a gangama gaba ɗaya ce to duk abin da ya gada shi da wannan na farkon da duk wani abin da zai biyo ba ya gade shi a lokacin sauraron nashi ya ce wani abu bai na manyan risu inda hukum ya ce tsakanin wanda za su gade shi lokacin da aka hukumci da mutuwar shi ba lokacin da aka hukumci da ya bata ba gane da kyau kenan yanzu yau ai alkali da aka zuba ta ya mutu sai dai ba da lokaci ko shekara hudu ko misali yanzu da ya shekara hudu yanzu ne aka kashe shi to wannan lokacin da aka shi shi a lokacin nan za a kallo da suke nan banda wanda zai zama to babu shi a baya kenan ba a ce ba hutun na wani rabon wani ai shi ma mutu a baya a'a amma shi kuma ya iya cin wanda ya mutu a baya an gane ko yawwa eh to shi kenan yanzu sai a ce to shi kenan yanzu kadai a raba duk wani abin da ya mallaka amma tsakanin wanda lokacin da aka hukunci ya mutu za a ba su gada shi aiki ne ba na wasa ya ce haka din ba sabata an umar bin al-khattab radiyallahu anhu saboda abin da tabbata da sai na umar Allah kara masa yarda annahu amara imra'atal mafkhul ya umarci matar da aka rasa mijinta yace an tatarabbasa arba'a sin shi yasa malamin suka dogara da wannan yace ta yadda zauna shekara hudu sun in ta shekara hudu sun mata atabbi inda wafat iddat al-wafat kai sun mata a talbi iddatar wafat sannan ta yi idda idda ta mutuwa ba idda saki ba wata hudu da kwana goma haka din kuma yace wa karsa bata an usman ibn affan usman ibn affan ji mata bata gare shi da abdullahi dan abbas da abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yarda gaba daya su ma irin wannan da sai na umar yi kenan sahabbai ga sunan duka sun yi wannan hukunci ومما ينبغي أن يتنبه به أو أن يتنبه له yana daga abin da ya kamata a kula gare shi annahu idza kana timalu halaki aqwa yace idan yanda aka yi itimal kamar tsammanin mutuwar ta ta fi karhi a ce mu gade wannan bala'i da aka tana abin kaza mun san da wuya ce mutum an rasa shi an same shi to idan ko a ce an yi wani girgizar kasa ne ko wani abu aka rasa mutum a irin wannan ya ce to in ya zama to shakkun da aiko kuma ihtimal tsammanin da ake na halaka ta fi ƙarfi a kan rayuwar shi yan bayi an ta kuna buldatun tizarin zauja a buldatun tizarin da kismati mali alawar zai aksa ya ce in dai haka ne to ya kamata abin da za a ba mata shi ta jira shi kan a kashe shi da abin da za a ce a magana su saurara kafin a raba musu abin da ya mallaka ya zama kaɗa kana ɗauki shekara nawa shekara hudu kun ga kuma yanzu na bayan malam ya yi bayanin sai na umar da usman bin affan da abdullahi bin abbas da ibn umar duk sun yi wannan hukunci na sai na umar sun ba da shekara hudu sai ya ce to amma ya kamata a kula idan ya zama to abin da aka yi tsammani ga mutum akan irin wannan yanayi da ya shiga kawai mutuwa ya ce da Allah kala a ɗauki dogon lokaci kala ba da shekara hudu sau da haka a ɗan saurara ɗan lokaci kaɗan da dai a ba mata yi damar ta yi ta da wahala ta tafi yi da shekara hudu bakar ma aiki bane kuma su ma ajiyar kaya shekara hudu ta aiki ne kaɗai ajiya a yi komi da komi a kashe shi da wuri yawwa wani ya za kana su ilimin musayyib shi yasa su ilimin musayyib Allah shi kansa yara annahu yana ganin shi abin da ya dace man bukila filkitan ya ce wanda a gurin yaƙi aka ba ba ba ba ba wannan wancan gurin yaƙi ko wani ba ya musulunci ko irin wannan yan boko haram suke kan hali misali ko irin wannan yan mujawara da duk wani inda ake samun hayaniyar nan to duk wanda aka rasa shi amma bana yan kidnapping wanda su ai ajiya suke kenan yan kidnapping za a dan saurara saurara lokaci mai dan tsawo kuma su mafi yawa ajiya suke kashewar ayi suna kashe amma kaɗan ce mafi yawa ajiya suke yace to wanda aka rasa shi a gurin yaƙi ta tarabbasu mura'atuhu sana faqat kare matar shekara ɗaya za ta jira daga shekara ɗaya kawai aka shi shi wani zalika saboda wannan fa inna bi hadha al-asr ma la yace kuma ga wani ƙari yace wannan zamanin da muke ciki na yau zamanin kayan sadarwa alladhi tawafarat fihi wasail al-ittisal wanda hanyoyin ittisali imma mar'iyya imma sam'iyya ga su nan ayyalwace sau da duniya ta ci gaba yanzu yanzu misali idan mutum ana shakkun shi ai ya kwa dibar ko bai kwa dibar babu wala a yanzu nan da gana ba ko zana zana ka buga yan kwa dibar wanda ka sani kuma ka aika hoton shi kun gane ko kuma wani in ya gan shi ma ya ɗauko maka shi da hoton da shi kai wani ma ya maka iya ma dirat wannan ba shi bane ka gan shi sau da kenan a yanzu ya kamata a ɗan samu canji kenan wannan dole ne ya dawo alƙali na yanzu hukunci da zai dole ne a samu ɗan bambanci da alƙali wanda suke na da wata addar turkul basi an yi mafakudin ya ce hanyar da ake binciken wanda aka rasa ta zaman to ba kaɗan ba ce za a watsa a intanet za a watsa a wazam za a watsa a tiktok duk inda ka sani kuma za a watsa a gidan tele gidan radiyo abubuwa ga sauran mamunan bamu da su wa asma al'alam min ajin zalika ka annahu baladun wahid yace duniya gaba ɗaya zama da wannan ta zama kamar gari ɗaya duniya yanzu gaba ɗaya an ga mai ta guri ɗaya tunda yanzu da kana zaune a masarautar yake zance na Amurka ko ce ai ce a wanda yake Saudiya ba haka wani ce buga mai kace da amince kayan magana na Amurka na Saudiya ce a ai akwai wani a Faransa shi ma ka buga mishi sai a yanzu zama da kake nan sai ka magana ga suna ne ta duniya da wanda yake nan da wanda yake turmuni sai zama wani ɗaya a gurin ka da wanda yake da wanda yake shada duka waya ce zaka buga musu to kaga kenan saboda haka dole ne a samu canji yake ce ya zama to kenan anan yan bagi an ta kula muddatul intizar fi jami' ahwali aqsar ya kamata a zama to mun da za saurara ta zama kadanci mimma kana kaula zalika akan abin da ke kafin haka nan wa yabji liqudaz ya kamata ga alƙalai an ya kuna nazarin mai muddatin tizanin mafakut ya zamanto abin da za su yi nazari su lura a lokacin da za su bada a saurari wanda aka rasa ya zabi halin mafakut su kalli halin wanda aka rasa wa zurufin muhitar da bifakari kuma da yanayin da ya sa aka rasa shin wa biya ta bilbalin kuma a wani gari ne su san gari da matsalar garin wa zaman da zamanin allazi na fukira fihima wanda aka rasa su wani abu da aka ɗaukar cikin wanda kenan in aka haka ne abin zai zo a sauki kenan yanzu dai a ƙarshe ne an bar al'amarin a hannun wa hannun alƙalai su za su diba su yi aiki da abin da su ga zai zama su shi ne muna su na wai kamar mace tana shayarwa wai kamar shan magani don ka samu ciki sai ne wannan abin da malamai suka tafi suka ce idan mace aka san da cewa idan ta samu ciki a wannan hali za su samu rauni a jikinta ko za ta wahala ga wannan ga wannan kuma aka tabbata da in aka bata maganin in ta sha bude cutar da ita ba to babu ne ana iya bata maganin abinda musulunci ya hana shi ne tahdidin nasa wanda za a ce kayyade iyali ma'ana a ce irin turi a ce ridiya uku nake su ridiya hudu nake so in shara mutum rana amma dan a dan ja ta zara mace ta samu lahiyar jikinta yanzu misali wata ma likita zai auna ce kare ta samu ciki mutuwa za ta sai ta ta ajiye mata wayewar saboda haka ilimi na zamani musulunci na aiki da shi kare amma karkashin taka an zanna musulunci saboda haka in an za ta tutu sai a kara mata lokaci wanda za su samu lahiyar ko zai sa cikin wani hali na yanayi na wahala da sau da haka duka sai a ɗauki mataki saboda haka ko malamai sun yi bayani ne akan hadisai na eh, masu yawa wanda sabbin annabawan suke cewa sun zaman a ciki akwai hadisi da suke cewa mun zamanto lokacin manzo Allah sallam muna wa matan mu azan kuma amma qur'ani yana sauka ba hana mu ba dan me yake azan dan kana ciki amma qur'ani yana sauka ba hana su ba wani lokaci an je an yaƙi bani mustalak kabilar su juwariya wata manzanar salam aka samu bursun aka raba a nan ne ma juwariya ta wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan yanzu da aka zo aka raba ku yanzu an ba mutane baiwoyi mata an raba kuma gashi sun daɗe sahabbai laban su da gida kuma kai yanzu an baka ku yanga kai kuma kana sha'awar mace kuma kai kana so in ka tafi ka sai da ta gane ko ko kuma in ka kai kyauta da ita inda ciki aka ga shi ita na umar walad so sai suke so su yi amfani da waɗannan mata amma me za su yi azami suka zuka da izini a wajen azami ya ce ko ku wakar ku yi ya ce abin da dai Allah ya rubuta zai kasance ya kasance shi ke nan kaga kenan ba hana su ba sau da haka kenan ba wani matsala yadda ya zama to kadai abin da musulunci bai raba tarihin nasar kuma yanzu misali ka ɗauka a nan za ga mutanen biya a bariki suna su da musulunci bai sani tarihin nasar za ga mutum da matar shi ta fi ta kalo da shi kalo sun shekara ta fi talatin tare amma ga ga zan biyan hukura da an musu magana a yi saboda nauyin ɗaya ga nauyin ɗaya yin da za ka ɗaga shi kuma ya ɗau nauyin ɗauyin mutum dubu abin da ya mallaka ka na halak ka na haram in zai rike mutum zai rike mutum dubu ko sama da dubu ko ba ka bane shi yasa za ka gane wannan da ake cewa kaza da ƙarya ce ba dan wannan bane kadai dan dai kadai tsarin da sare ne wanda aka baya su a hidiya biya da kaza da kaza amma asali musulunci yayi san aihuwar jiya so da ka ba wai dole bane in kasance mutum ya aihidiya a yi talauci a yi yunwa a gidan shi a kadai abin da ake so mutum idan Allah ba shi duniya ya yi kokarin yawa musu abinci ya yi kokarin ba su tarbiyya ta gari saboda haka Allah shine yake ba bayansa sai dai abin da zaka abin da Allah dora maka kai kokari ka bada tarbiyya mai kyau kuma kai kokari kai kokarin sarki a nauyin da Allah ya ya dora maka akwai gidaje da yawa mutane suke cin abinci sun fi mutum arba'in a gidan amma ba taɓa rasa abinci ba akwai wanda bai sai amaryar shi amma ya buga da roba mara ya rasa wani mata ce da gara ta kare shi ma tsaya daga shi sai ita kuma abin zai baka mamaki zai zo gidan wanda yake da kan ma kan kaɗe sama da arba'in da da zai dan zafi da shi ya ci har ya ɗauka ya ce mutu ita kenan ko ne yanzu da cewa ba al'amari ba daga nan yake ba eh kaɗe Allah ta'ala shi da cikin kimarsa yake yanda ya gara maki a cikin bayan zama da Allah so ya rubuta masa wanda Allah so ya da masa wanda hakan Allah ya kaddara mutane zai zo hannunka Allah zai maka dalilin da zaka samu ka ba su abinci matukar kayan zirgi abin da ake zargi mutane zo su yi mata kuma kai baka son ka je ka nema kuma ka zo ka miƙe kawa saboda Allah wani ba gaskiya ba ko kuma daman baka da hannu zaka misali kana da matar ka guda daya amma baka da abin da ita ma kake sauki a wannan lokaci sai ka je ka ko ka yi ramce ko kuma wani ɗan abu ya wani wani shiga ya hamsin wani ka je ka wani wani zawara sabuwa sai ka je ka auro kuma yanzu a yi rikici ya ƙara kamrewa dama na ɗin ba ka ɗauka wannan akwai matsala amma mutum matukar kana da halin da zaka iya yi kai ko da daga ba an samu matsala wannan Allah ya kaddara babu wani matsala ne shi yasa malamai suka ce in kana so kalli Allah ta yi wal yasta'ab bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli Allah ce wanda ba samu halin da su yi aure ba su game kansu kasu aikata banna kasu aikata alfasha har Allah ya wadata su daga gurin shi sai aka ce to kai wannan wanda bashi ne ma ka ce ya yakura to kai da kaje da kai kuma ka kasa kuri wanda ba shi ma an ce ya haƙura ko ha Allah ya wadata shi to kai wanda kake da ta sai ka haƙura kai ma har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai wadata ka sai kai da babu wani magana da ba
wanda ina ka ina muke ba iya ya kuma ka fara ba da tsoyi na shiga wajen ba ba ba
a'a idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa biya ba a raba gado ba sai wani ya mutu to ai shi ne muka jira sun da satin da ya gabata kuma kuma ba kenan za a zo a kalli shi wannan da ya mutu ai ya gari wancan sai a kalle shi tana yiwa yanzu misali kaddara da ya mutu uban nasu misali ga ɗiyan wannan mata ga ɗiyan wannan mata shi wannan iya da yan uwanshi uwa ɗaya uba ɗaya iya da yan uwanshi suke uba ɗaya haka ne ko to shi kenan yanzu iya da gado a gurin wani baban nasu da ya mutu ba a raba ba sai ya mutu yanzu da ya mutu in aka raba gado ai wancan ba ta ci yan uwanshi wannan suke uba ɗaya wani gado ci ba sun kare wanda suke da abin kenan ba a gane shi za a kalla kowane a sake a raba a kan wanda su ce iya da gano a nan shi kuma ga wani ke gane shi yamma wani bai gane wani misali ne mai kawo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك قال ابن سعيد رحمه الله كبر كان وأخواتها ظرف مثل مات سائر فوق الركبان الركبان سائر اسم مات مرفوع وعلامة ذكره الضمة مرفوع ظرف مكان مبني على الفتح الركبان ورفع إليه مجرور وعلامة جر كسرة وشبه جملته ذلك وقد الإسلام في معنى النبي خبر واحد ومثل أظهر كلام بين الجنود فقط ما تبارى أظهر في مكان الجر وهو بين الجنود في معنى النبي خبر أظهر ومثل تعادل على على على السبيل فأتبع ثم بيننا وتورع أتبع في مكان الجر وهو بيننا في مهل البشر ومثله أخذتنا في أعمالنا فكرة الوقتاء صار في أكلالنا وتورع سار في مكان الجر وهو تحت أكلالنا في مهل البشر sai ma nake cewa khabaru kana wa akhawatuha zar labarin kana da akhawatuha mun yi wancan na baya a cikin shi mutum na muka jari da majaruri to kuma yanzu za a yi zarf shi ba zarf biyu ne, akwai zarf jama'a akwai zarf makan misal gaci kamar misali ba ta ta'iru ko kalbisin yace tsuntsu ya kwana saman reshi kaga fauka sama zarf makan yace yace at-ta'iru ismu bata marfu' wala mata rabbi ga jinan addama foka da yace zabu makan mabnin ala fati an gine shi akan fata saboda haka algusin shi ko muzafi ilai kaga muzafin da muzafi ilai yau ke foka algusin saboda haka wala mata jarri alkasar wa shumul jumla yace to an gama gaba da shumul jumla zarbu din nan shine foka algusin fi mahalli nasib duka abun nasaba ne khabaru ba ta shine labarin ba wa misal kamar misali da naka ce azhar fallahu bayna zuru'i manomi ya zamanto iya tsakanin shubka shi ma'ana iya cikin gona iya zabe fa khabaru azhabul misal yace zarbu anan misalin aka ce eh eh cewa kamar arad aka ce bainan zar'i wa huwa baina bainan zuru'i kenan shine zarbu din ne fi mahalli nasb khabaru azhab wa misal haka nan misalin ta'ahadna mun yi alƙawari ala sirri akan gaskiya fa azwa al-hubbu yace bainana kaga bainana yake cewa fa khabar azwa bil misal zarf wa huwa bainana fi mahalli nasb wa misal haka nan misali na gaba aklasna fi a'malina mun yi aiki mu dan Allah fasarata bagadawu ta ta kada akadamina sai kiyayya ta zamanto kalkashin daga kalkashin kawabun yana ta zarfu ne ita fa khabar sar bil misal zarf wa huwa ta ta akadamina fi mahalli nasb wal nasb insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم وعليكم السلام